أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad ‘yan uwa barkanmu da haɗuwa da ku a darasinmu na 46 a cikin darasinmu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi muna tafiya ne da littattafai guda biyu littafi na farko daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti littafi kuma na biyu as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi kamar yadda muka sani yan uwar suke bibiyar mu muna tafiya ne da littafi guda biyu kuma muna bin jerin ayoyin alkur'ani idan dukkan su sun kawo ta kuma ayar za mu fara da littafin da muke akan sa sannan mu tafi zuwa ga littafin da muka fita to a darasin mu da ya gabata mun tsaya ne akan mas'ala ta 168 a cikin littafin wato as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha inda malam yake kawo magana cewa an ce inna kaida shaytani kana da'ifa kaidin shaidan abu ne wanda yake mai rauni aya ta 76 alhali su kuma mata an ce inna kaida kunna azim a cikin suratu yusuf aya ta 28 kaidin su yana da girma alhali ko kaidin shaidan ya fi kaidin mata girma wanda kuma malamai suka bada amsa kamar yadda malam ya faɗa ga darasin da ya gabata mun faɗa cewa ana nufin kaidin shaidan a lokacin da aka samu taimakon Allah da kiyayewar Allah ga waliyansa to don haka wato yana da rauni ake nufi kenan kamar yadda Allah ya faɗa bayansa waɗanda suke nagari ba shedan bai da iko a kansa sannan kuma shedan ya faɗa cewa bai da iko sai ga bayan Allah nagari waɗansu malamai sun ce a'a shi inna kai da kunna azim magana ce ta sarki ba ta Allah ba kinan sarkin Misra na wannan lokaci kinan maganganun musu karo da juna ba to duk da yake mun ce alqur'ani idan aka kawo magana ko da ba maganar Allah ba ce mun dauka idan ya tabbatar da magana kinan ya nuna cewa maganar ya yarda da ita ga uslubi na alqur'ani kamar yadda malamai suka faɗa to anan akwai abubuwa da ya kamata muka ce za mu ƙara su a ƙarƙashin wannan aya na farko shine nan akwai abin da ake kira wato Allah ya ce bayinsa inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da iko akan su alhali ko shedan yana da iko akan bayi gaba daya to ya an kai an ka kore wato cewa shedan yana da iko akan su domin mi domin yana da iko akan su to idan muka fahimci istithna'i da yace wato inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin sai wanda ya fika daga cikin halakakku shine kake da iko akan sa domin Allah ya ce innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun shi shedan bai da iko akan waɗanda suka yi imani kuma suka dogara ga ubangijinsu inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wal ladhina hum bihi mushrikun wato ikon sa yana tabbata ne ga waɗanda suke jibintar lamarinsa kuma suke yin shirka shi suka hada shi da Allah don Allah ya hada abota mashi dan koda ka bauta magunki shi dan ne ka bauta ma alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaitan to wannan kenan sannan kuma idan muka diba illa ibadaka minhumul mukhlasin duk inda zo a cikin alqur'ani zaka iske alkufiyun da imamu asim da hamza da kisa'i da khalaf suna karanta almukhlasin waɗanda Allah ya tsarkake su sauran kuma sun karanta almukhlisin kamar misali su imamu warsh za ku ga suna karantawa da kalun da sauransu suna karanta da mukhlisin banda kufiyun waɗanda su suka tsarkake kansu ma'ana Allah ya ba su ikon tsarkaka sannan suka tsarkaka domin dan adam ba zai iya tsarkake kansa ba da niyya in ba Allah subhanahu wataala ya tsar bashi ikon tsarkake niyyarsa ba ina fatan an fahimce ni wannan shine wato abin da ya kamata mu fahimta to mas'ala ta gaba wanda ya kamata mu ƙara akan wannan aya shine cewa shaidan da aka ce bai da iko ga masu imani ba ana nufin kwata-kwata ba duk lokacin da suka tuna da Allah bai da iko a kansu shi yasa an ka kira shaidan alwaswas mai yawa sawa waswasi alkhannas mai jinkiri daga sawa waswasi me yasa aka ce kuma yana da sauri kuma yana da jinkiri ma'ana yana jinkirin sama mutum yana gaugawa sama mutum waswasi idan kafiri ne ko kuma idan ya kasance mumini ne yayi nisa daga wato Allah subhanahu wata'ala da alqur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana jinkirin sa masa waswasi a lokacin da yake tare da Allah inda Allah subhanahu wataala ke cewa innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsirun kaga masu jin tsoron Allah idan waswasi da shaytan ya zo musu za su tuna da Allah sai ka iske sun dawo a cikin hayyacinsu sun samu kariya ta Allah subhanahu wa ta'ala. A ƙarƙashin wannan aya har yanzu da inda faƙatilu auliya a shaitan ku ƙauyaƙi waliyan shaitan wannan ya nuna waliyai kala biyu ne. Shi yasa akwai littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Furqan baina auliya Rahman wa auliya shaitan. Ashe akwai waliyan shaitan akwai waliyai na Allah su waliyai na Allah ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahsanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ana gane waliyi na Allah wanda yake amanu yayi imani wa kanu yattaqun kuma suna jin tsoron Allah suna yin abinda Allah ya ce su yi kuma suna hanuwa da abinda Allah ya ce su hanu da gare shi su ne waliyan Allah ba wanda zai aikata sabon Allah ba yace shi waliyan Allah na kamar yadda Khidr ya saba mashari'a ta Annabi Musa wannan kuskure ne domin shi Khidr nassi ne ya tabbatar da shi kuma wahayi na dan ya ce wa ma fa'altuhu an amri su ko waɗansu suna aikata banna su ce su waliyai na wannan kuma ƙarya ce Allah kai mu tsari to wannan shine sannan kuma kaga Allah ya nuna shaiɗan yana izo har ga annabawa wama arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati kuma turuwa ba gabanka min rasulin wala nabiyyin ko manzo ko annabi illa idza tamanna lokacin da yayi karatu nan ba ana nufin guri ba alqa ash-shaytanu fi umniyati shaiɗan yana jefa wani abu cikin karatunsa fayansahu Allahu ma yulqi shaytan sai Allah ya shafe abin da shaiɗan ya zo da shi kidan kaga nan an samu taimakon Allah kina wannan ya nuna har annabawa yana zuwa kamar yadda zo cikin hadisi na sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna cewa babu wani daga cikin ku face shi na da qarini dan daga cikin shidanu suka ce har kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hanni sai dai illa wato abin da Allah ya taimake ni fa aslamu ina tsira daga sharrin sa waɗansu sun fassara kinan fa aslamu min sharrihi ko ko fa aslama ya musulunta wanda da wannan suka nuna cewa kinan shaidani yana yiwa ya musulunta mas'ala ta gaba karkashin wannan shine mas'ala ta istisna'i domin akwai sabani wajen malaman usulul fiqh shin ana iya cire mai yawa daga cikin kaɗan ko kuma a cire kaɗan daga cikin mai yawa wanda galibi ɗan kaɗan shine ake cirewa cikin masu yawa domin da ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayan ka tsarkakakku ai su ne kaɗan tsarkakakkun su ne kaɗan kina an fitar da wato kaɗan cikin mai yawa amma shi ana iya fitar da mai yawa daga cikin kaɗan akwai saɓani na malamai amma da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa wannan ana iya yin shi domin mi domin Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da iko akan su sai ce illa man ittaba'aka minal ghawin sai wanda ya bi ka kaga wanda ya bishi ɗanko ya fi yawa kidan ku an yi istithna'in mafi yawa sannan kuma akwai mas'ala wasu sun ce wannan illa bi ma'ana lakin istidraki ne ba istithna'i bane sabani ne na malamai kadiba cikin al-muhazzab fi ilmi usul al-fiqh al-muqaran na ustad dr Abdul Karim An-Namla ya kawo wannan kadiba cikin muzakkira ta Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti fi usul al-fiqh wato ya kawo shi ma wannan mas'ala ta gaba game da istithna'i shine ana iya fitar da abu sannan a sake fitar da wani abu a ƙarƙashinsa malamai sun ce shi ma wannan ana iya yinsa duk da ke wasu malamai su ma sun ce babu shi istidraki na domin Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul hijr illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in domin mala'iku da annabi da annabi Ibrahim ya tambaye su suka ce zamu halakar da mutanen wannan alƙarya illa ala lutin banda mutanen annabi lut iyalin su kenan inna lamunajjuhum ajma'in za mu fitar da su gaba ɗaya kaga istithna'i na sannan aka ƙara yin wani istithna'i an ka ce illam ra'atahu qaddarna innaha la minal ghabirin banda matarsa kaga an yi istithna'i an sake yin kuma istithna'i duk da yake waɗansu malamai sun ce nan shi na biyu din lakin imra'atuhu ake nufi wannan shi ma duk da yake zancen yana da wato nauyi to wannan shine abin da ya kamata mu fahimta kenan kaga ashe a ƙarƙashin wannan aya da ke cewa makircin mata yafi makircin shedan to kaga wannan akwai kuskure cikin wannan fassara ina fata an fahimci ne akwai kuskure cikin wanto wannan fassara amma abin da ya kamata fitar anan akwai ayoyi irin waɗannan waɗanda zaka iske mutane suna musu fassara amma suna yin wato kuskure wadda wannan aya da muke akan ta inda kai da shaitani kana da'ifa Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti a cikin tafsirinsa Adwa'ul Bayan tare da cewa babban malamin tafsiri ne duniya ta saka masa a wannan fage amma a wannan aya shi ma ya tafi akan wannan ra'ayi wanda ɗalibinsa al-maghamisi da ya zo yake cewa tare da cewa malam ya yi fice a cikin ilimin tafsiri duniya ta shaidi haka amma wannan wurin ya yi kuskure ashe wannan yake nuna cewa yin kuskuren malami ba shi ke nuna ba babban malami ba ne wallahu ta'ala a'lam to ina so in ɗan jero waɗansu ayoyi waɗanda ake ma fassara wanda yake fassara ce mai kuskure kuma mu nuna kuskuren ta da dalilai ba dole bane mutum sai ya dauki ra'ayinmu amma kuma za mu kawo dalilan da suke nuna cewa wannan fassara fassara ce akwai kuskure misali da inda Allah subhanahu wataala ke cewa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zaluntan mutum ko baya zalunci gurgudun zarra sai waɗansu da yawa daga cikin malamai zaka sun ce zarra ita ce mafi karamcin halittar da Allah ya halitta duk da yake azzarra wasu sun fassara ta da tururuwa wasu sun fassara zarra da wani ɗan abu da ake gani lokacin da hasken rana ya shigo ta windo ko mu ce ta taga za ka iska waɗansu abubuwa masu kamar ‘yan ƙura-ƙura to ɗaya daga cikinsu ake kira zarra waɗansu kuma sun fassara zarra da shine zarra ta zamaninmu abin da ake kira atomic ɗan abu ƙarami wanda ba a ganin sa sai an sa na'ura microsoft shine zarra Sheikh Ibn Uthaymin yake cewa shi bai yarda da wannan fassara ba ta wannan abin domin shi wannan abin wanda na'ura take gani a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam babu shi kenan kuma bai dace a ce an sabkar da aya ba da abinda sahabbai ba su fahimce shi ba da manzo sallallahu alaihi wa sallam sai zamanin mu waɗansu suka ce a'a kinayatun an sigar ana nufin komi karancin abu kenan da waccan zarra tururuwa da waccan zarra wadda ake gani ta fuskar window idan hasken rana ya bullo ya dan shigo da wagga zarra ta zamanin mu duk dai abu ne ana nufin karami Allah baya zarumta irin wannan wannan na farko kenan to amma cewa ita zarra shine abu mafi karamci da abinda Allah ya halitta wannan fassarar kuskurci domin Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratu wato Yunus da yake cewa wa ma takunu fi sha'nin وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين باب أبن ديكي قويواغ ألا من مثقال ذرة كودا غرغدون قوايا الذراني في الأرض ولا في, في الأرض ولا في السماء أتكين كساكو أتكين سما سيتي ولا أصغر من ذلك كودا أبن دي في هكذا ما كرمي كاغا ونن نصي ني القرآن ديكي نونا أكوي أبن دي ذرة ما كرمي دي تكين هالتون الله wala akbara haka Allah faɗa ma a cikin suratu wato saba da yace la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard babu abin da yake boyuwa ga Allah a cikin sammai da kasai min mithqali dharratin fil ardi wa fis samawati wala fil ard wala asgharu min dhalika wala akbaru illa fi kitabin mubin ko da mafi karamci ne daga wannan ko da mafi girma kaga wannan nassi ne na alqur'ani da yake nuna akwai abin da fi zarra zama wato karami daga cikin halittu na Allah subhanahu wataala sai dai mai har da alqur'ani sai ya hatara a cikin suratu yunus fil ardi wala fis sama'i an kace amma a cikin suratu saba an kace fis samawati wala fil ard kenan ya zo jam'i a cikin suratu saba sannan a cikin suratu yunus an ce wala asghara min zalika wala akbara sannan a cikin suratu wato saba an ce wala asgharu da damma ba da fatha ba wala akbar wala asgharu min zalika wala akbar da ya kamata ɗalibin ilimi ya fahimci wannan waɗansu malamai sun ce duk ma'anar ɗai ce waɗansu malamai sun ce akwai bambanci mutum ya diba cikin at-ta'bir al-qur'ani na ustaz doktor fadl samar ra'i samar ra'i ya kawo bayani da ijtihadi kan nuna akwai bambanci tsakanin uslubin suratu yunus da kuma uslubi na suratu saba wanda kuma in ka karanta in ka ga dama ka bi shi in ka ga dama ka saba mishi ka tafi tare da shi ko ba za ka tafi tare da shi ba wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta biyu wanda kuma mutane suke kawowa wajen fassara suke yin kuskure shine cewa wajen a cikin suratul baqara zaka yi suna fassara ayar wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata mun sanya ku kasance al'umma wasatan sai su ce ta tsakiya ina fata an fahimta wanda in an ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba ita ta tsakiya ba domin mi nan wasatan ba a ce wasatan ba in an ce wasatan da sino an yi mata sukuni yana nufin tsakiya wasat yana nufin hudulan wa khiyaran ko khiyaran wa udulan zababbi adillai waɗanda Allah ya zabe mu domin mi domin mu ne al'umma ta ƙarshe daga gare mu sai tashin duniya ya aka buka zana tsakiya duk da yake cikin hadisi ya zo mu ne hadisi na in ban manta ba na arsi na cikin sahih muslim mu ne na farko mu ne na ƙarshe to kaga a ce mutum na farko ne na ƙarshe akwai matsala mu ne na ƙarshe ta fuskar zamani mu ne na farko ta fuskar ɗaukaka da daraja shi ne abin da hadisi yake son ya ce an gane ko to don haka kamar yadda yanzu hadisi ya zo na Abu Hurairah cikin sahih Muslim Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay Allah kai ne na farko babu wani abu gaban ka wa antal akhir falaysa ba'daka shay Allah kai ne na karshe kuma babu komai bayan ka kin ba a cewa abu na farko ne na karshe sai an hankalta ma waɗansu abubuwa to kaga a ce mu ne na karshe wannan kuskure ne kuma wannan fassara zaka iske da yawa daga cikin yan uwa suna yin ta waɗanda ba su hankalta ma abin ba an gane ku wasatan kuma tana nufin a'a mu ne masu zaben abin da yake tsakiya a cikin aƙida ba mu kushe annabawa ba kuma ba mu kai su matsayin Allah ba kaga nan mun shiga tsaka tsakiya to in ta wannan fuska ce ana iya cewa tsaka tsakiya muke muna fata an fahimce ni domin yahudawa sun ce annabi isa dan zina ne wal iyadu billah su kuma kiristoci sun ce annabi isa Allah ne kaga kowanne daga cikin su ya wuce iyaka to wannan mutum na iya ɗaukar wannan bincike alwasatiyya ya ga menene take nufi a cikin musulunci amma alwasatiyya ba tana nufin a bar musulunci ba koko a bari turawa su bata addinin musulunci a ce a'a mu ba mu son tsanantawa a'a mu bayyana abin da Allah ya ce amma ba dole bane sai mun ci da mutane sun yi aiki da abin da muka faɗa kadiba cikin alhaqiqatu shar'iyya na ustad na Dr. Umar Salim Bazmul ya kawo kalmomi waɗanda aka yi ma mummunar fahimta dan ka fahimci wannan da kyau to ƴan uwa a gurguje daga ciki za ka iske ayoyin da ake yi ma fassara wadda bata dace ba ana iya cewa wa qalu takhadallahu walada sun ce Allah ya riƙi ɗa sai a ce to waɗanda suka ce Allah ya riƙi ɗa su ne mushrikai larabawa sun ce mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inatha yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah kiristoci sun ce isa dan Allah ne wa qalatin nasara almasih ibn Allah duk da yake galibi zaka iske ana fadar yahudawa za a faɗi kiristoci da larabawa amma ba a fadar wato yahudawa amma ba su kaɗai bane suka fara fadar wannan magana nan ne muskilar take wasu su ce su kaɗai ne suka faɗi wannan magana ko su suka fara wannan magana wannan kuskure ne saba manassi ne na alqur'ani menene dalili Allah subhanahu wataala a cikin suratu at-tauba yake cewa wa qalatil yahudu uzairun ibn Allah Yahudawa sun ce Uzairu dan Allah ne wa qalatin nasara al-masih ibn Allah kristoci sun ce kuma Yesu al-masihu dan Allah ne an gane ko su kuma laraba sun ce mala'iku ya'ya mata ne na Allah kamar yadda muka faɗa a cikin suratu wato abin az-zukhruf ayar da muka kawo wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahman ko a wata qira'a inda rahmani inatha amma Allah ya ce yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl suna bin magana waɗanda suka kafirta gabaninsu ashe ba su ne suka faɗar wannan magana ba yana da kyau mu fahimci wannan ina fatan ana fahimta ta wanda mas'ala ce tana buƙatar ɗaliban ilimi su yi hattara da ita mas'ala ta gaba da muke son mu ƙaro ayoyin da ake yi ma gurguwar fassara shine inda ake cewa wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara wa qalu sun ce lan yadkhulal jannata babu wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan sai ba yahudi aw nasara ko ba nasari waɗansu na wannan aya fassara idan ka duba cikin wato tafsiri na jalalai ne ma da yake kusa kusa da mu zaka iske wannan au littanwi'i ce kowanne daga cikin su ya faɗi wannan magana asalin maganar wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan yahudawa sun ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi au nasara su ko kiristoci ko nasaru sun ce ba mai shiga aljanna sai kirista ba wai Yahudawa suna ikirarin Kiristoci za su shiga aljanna bane Kiristoci suna ikirarin Yahudawa za su shiga aljanna ba haka ake nufi ba wanda da yawa zaka iske suna irin wannan fasara kamar misalin irin wannan aya walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahudawa da nasaru ba za su bi ka ba sai ka bi hanyar su ko kristoci uce kristoci a'a nan ba ana nufin da kristanci da yahudanci ba hanya guda ce a'a yahudawa ba za su bi ka ba sai ka bi yahudanci kristoci ba za su bi ka ba sai ka bi wato kristanci kenan haɗa kansu abu ne wanda ba zai yiwu ba in kana tunanin ma zaka haɗa kansu gara kama kama Allah ya fi maka sauki wanda zai iya cewa wannan fassarar bai saba jinta ba kuma bai yarda da ita ba a'a akwai ayoyi na alkur'ani da suke nuna wannan yahudawa sun ce annabi isa dan zina ne kiristoci kuma sun ce Allah ne to ka ku ga da wanda ya ce wal iyadu billah annabin Allah dan zina ne da wanda ya ce annabin Allah ne kuma su bu su yarda da shi ba kuma ba su yarda da littafin sa ba injila kaga wannan yake nuna maka shi addinin su ba guda bane idan za a zalunci musulmi ne a kashe su sai makareta su haɗu don halakar da musulmai su ko musulmai suna nan sun raba kawunan su sun kasa haɗa kai su yaƙi wato mushrikai dalili na biyu bari mu ba da ayat alqur'ani Allah ce wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay wa qalatil nasara laysat yahudu ala shay yahudawa sun ce kiristoci ba akan komai suke ba kiristoci sun ce yahudawa ba akan komai suke ba na addini kenan kaga wannan Allah ya ce wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd sashen su baya min alqiblar sashe Allah ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zalika bi annahum qaumun la ya'qilun kana sa tsammanin jami'an hade suke wa qulubuhum shatta zukatan su rarraba zalika bi annahum qaumun la ya'qilun wannan yana nuna cewa su ba mutane ne wanda ba su da hankali hankali irin na shari'a ake nufi ba hankali ba irin na duniya kada mu ce dukkan su ba sa da hankali irin hankali na duniya kaga wannan ma a Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti a cikin muhadara da yayi wato al-Islamu dinun kamil yace wannan yake nuna cewa ashe musulmi da suka samu rarraba suka kasa hada kansu su ma zalika bi annahum qaumun la ya'qilun mutane da ba sa hankaltar nasoshi na shari'a su kansu kiristocin sun rarraba mazhabobi daban-daban ne shi yasa Allah ce wa min allazina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu haddan mimma dhukiru bih fa aghrayna bainahum al'adawa ashe akwai adawa tsakanin kiristoci amma suna boye ta idan za a yaki musulmai me yasa suka rarraba me yasa suka samu adawa saboda mazhabobi ne daban-daban yan catholic sun kafirtar da yan protestant yan protestant sun kafirtar da yan catholic sannan kuma idan muka duba su kansu yahudawa Allah ya faɗi cewa suna rarrabe Allah ya ce wa qalatil yahudu yadullahi maghlula غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا التي وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة أن سنيا عداوة كان كارين سو دومين با أكن غسكيا سوكي با سوما وجونا سو سونا كافر تد جونا ينزو إنك تكسا إسرائيل أكوي إن أرتودوكس إن رأي ريكو waɗanda ba su yarda da waɗancan ba 'yan zamani 'yan ilmaniya su kuma 'yan ilmaniya ba su yarda da 'yan orthodox ba suna cewa 'yan orthodox mutane ne masu tsanantawa a cikin al'amarin addini da haka fassara waɗannan ayoyin yana buƙatar cewa kakkace yahudawa sun ce ba mai shiga aljanna da su da kiristoci sai ba yahudi ko ba nasari a'a kowanne daga cikin su yana ikirarin babu mai shiga aljanna in ba shi ba sannan kada a ce millatahum ana nufin kamar hanyar su guda a'a hanyar kiristanci daban hadlan yahudanci daban ya kamata mu fahimci wannan mas'ala ta gaba wadda ya kamata mu karkare da ita waɗanda ake yi ma ayoyin da ake yi ma fassara wadda take gurguwar fassara wato shine cewa ana cewa karuna shine wanda fi kowa kuɗi a duniya ba a taɓa mai kuɗi irinsa kuma za a mai kuɗi irinsa ba har ana ce mana lokacin da muna yara duwatsu da muke gani sauran dukiyar karuna ta zinare shi ce Allah mayar duwatsu alhali Allah ya halicci duwatsu daban kafin ma karuna abu na gaba kuma Allah ya faɗa cewa karuna ba shi fi kowa dukiya ba awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jama'a shin shi karuna bai sani cewa ba Allah ya halitta gabanin shi man huwa ashaddu minhu quwwatan wanda ya fi shi karfi irin su adawa wa aktharu jama'an kuma waɗanda sun fi shi tara dukiya ashe akwai waɗanda suka fi ƙaru na tara dukiya ƙaru da ba shine wanda ya fi kowa kuɗi a duniya ba to wannan kaɗan ne daga cikin ayoyin da muka kawo mai so yana iya bincike akan abin da ake kira ghara'ibut tafsir tafsiri bakon tafsiri wanda ba a gina shi akan ilimi ba akwai littattafai da malamai suka yi ko in ce akwai littafi mai suna ghara'ibut tafsir kuma ɗalibin ilimi zai bincike akan waɗannan mas'aloli waɗanda an yi tafsirin su ba a daidai ba ana tafiya mun ba da kuma hujjojinmu ba dole bane sai ka karɓa amma mu ga abin da mun ka fahimta kuma ga dalilan mu idan kana da wani dalili wanda ya fi waɗannan ƙarfi kana iya ka kawo shi kuma ka bada dalilanka ina fata an fahimce ni to wannan na ɗan yi maka mu tsokaci ne don saboda wato mu fahimci mas'ala ɗin da kyau wallahu ta'ala a'lam to mas'alan mu ta gaba a ƙarƙashin wannan aya kinan wannan aya tana nuna cewa kaidim shaiɗani domin shaidan ai shine ke batar da kowa shi ke batar da mata bai dace a ce kaidin mata ya fi na shaidan ba kenan kaidin mata ya wato azimin mai girma ne game da yi namiji kaidi amma ba ana nufin kaidin mata fi da shaidan ba don shaidan shi ke tunzura ko wace irin mace ta aikata abin da bai dace ba wannan shine zance mafi inganci game da abin da mun ka fahimta a cikin mas'ala wallahu ta'ala a'lam to za mu je zuwa ga wato mas'alar mu ta gaba mas'ala ta gaba a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi mas'ala ta 169 a shafi na 67 malam yace a taba'ar da take hannuna in mun ce shafi na 67 fa in qila idan aka ce kaifa aba alal mushrikin ya an kai Allah ya aibata ga mushrikai wal munafiqin da kuma munafiqai munafikai qauluhum fadarsu an abin nan qauluhum fadarsu wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah idan abu mai kyau ya same su zasu ce wannan daga wajen Allah ne wa in tusibhum sayyi'atun idan kuma abu mummuna ya same su yaqulu hadhihi min indik zasu ce wannan daga wajen ka ne ma'ana kai ne ka kamu da wannan aya ta 78 kasancewa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin su suna ganin kamar shi ya kawo musu wannan magana wannan ya kawo musu wannan al'amari wanda shi yasa zaka ga mutane duk lokacin da wata musiba ta samu sai a ce saboda wani bako ya shigo ne shi yasa wannan musiba ta zo ko ko saboda an ƙara wata kishiya ne shi yasa wannan musiba ta zo ko saboda wani wasu wata al'umma ta shigo cikin su ne ko saboda wani kaza ko saboda wani kama kaza duk da yake akwai hadisin da yake nuna cewa babu shu'umci hadisin yana cikin sahihul bukhari da muslim babu shu'umci sai ga dabba da gida da mace malamai sun yi bayani mai yawa ba ana nufin mace za ta zo da rashin arziki bane ko gida ko dabba a idan dabbobin suna tare da aljannu suna isi musu tasiri ko wurin akwai aljannu ko ko mata tana tare da aljannu to tana dauke da shu'umci domin masibu za su iya samun ka amma ba ana nufin su suna dauke da shu'umcin nan bane domin ba ana nufin ba su da arziki bane ko ko su za su kawo mutum talauci game da abin da Allah ya kaddara maka in talauci ne zaka same shi in kuma arziki ne zaka same shi don ya kamata mu fahimci hadisai da kyau to kaga dai a takaice wannan ba al'ada bace wadda yau aka fara mutanen da Allah ya faɗa a cikin suratu yasin sun zo da wa'azi wadrib lahum masalan ashabal qaryati idh ja'aha al-mursalun ko ba haka ba mutane suka ce inna tatayyarna bikum mu mun yi shu'umci da ku ma'ana mun gane kasancewa cikin mu yana kawo mana musibu waɗanda can da babu su haka abin nan mutanen annabi salih suka faɗa walaqad arsalna ila thamud akhahum salihah an i'budu allaha fa idahum fariqan yaqtasimun qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasana laula tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun qalu tayyarna bika wa bimman ma'ak suka ce mun yi shu'umci da kai ma'ana mun canfa kamar canfi ne kenan mun can mun yi canfi da kai da kuma waɗanda suke tare da kai musibar da take samun su suna ganin kamar saboda samun annabi salih da mutanen shi ne aka samu matsala wanda kuma har yanzu akwai irin wannan mutanen fir'auna Allah ya faɗa sun yi wa annabi Musa haka Allah subhanahu wataala ke cewa fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala inna ma ta'iruhum 'inda Allah walakinna aktharuhum la ya'lamun Allah ce fa idza ja'atuhumul hasana idan mai kyau ya zo musu za su ce fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi idan abu mai kyau sami za su ce wannan tamu ce ai mu ma'ana yan ƙasa ne yan gari ne masu halin mu ne dama haka ne rayuwar mu take tafiya wa in tusibhum sayyi'atun idan kuma musiba ta same su yattayyaru bi Musa wa ma'a idan mumuna ta shafe su za su ta same su za su yi umci da Annabi Musa da kuma waɗanda suke tare da shi su ce ai saboda akwai bani Isra'ila ne saboda akwai baki ne saboda akwai masu da'awar tauhidi ne kaga ashe wannan abin ba yau aka fara ba an faɗa ma Annabi Musa an faɗa ma Annabi Salih an faɗa ma waɗansu manzanni da aka ce Allah ya tura duk da yake sun ce mutanen Annabi Musa ne Annabi Isa ne ya tura su amma malamai suna cewa dai Allah ya ce iz arsalna ilaihim ithnayn fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalithin Allah ya ce shi ya tura su ba wai Annabi Isa ba to dan haka dai ya kamata mu fahimci wato wannan da kyau malam ya ce to wa radda alaihim zalika sai Allah ya yi musu raddi bi qawlihi Allah ya ce qul kullum min indillah ka ce da mai kyawun da mummuna dukkan su daga wajen Allah ne aya ta 79 a cikin suratul nisa wa akhbara bi wa akhbarahu bi aini qawlihim almardudu alaihim Allah ya mayar musu da nafsin maganar da abin nan sun qala ba'da zalik sannan kuma sai Allah ya ce bayan haka ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da ya same ka kai annabi mai kyau daga wajen Allah ne ko kai dan adam wanda ake magana da kai wa ma asabaka min sayyi'atin duk abin da ya same ka na mumuna fa min nafsik daga wajen ka ne aya ta 79 a cikin suratul nisa malam yace wa akhbarahu bi aini qawlihim almardudu alaihim kuma gashi Allah ya sake maimaita wannan raddi da irin raddin da kuma yayi musu domin sun ce in mai kyau ne an gane ko za su ce daga wajen Allah in kuma mummuna ne daga wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne amma kuma nasiyan mai da nuna mashi manzo in na kware ya same ka daga wajen Allah ne in kuma mummuna ya same ka daga wajen wajen ka ne to kenan kamar raddin ya warware maganar malam yace qulna zamu ce qila an ce inna thani magana ta biyu hikayata qawlihim aidan kamar magana su ce ma asabaka min hasratin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik ma'ana ba maganar Allah bace kai tsaye hikaya ce Allah yayi na maganar da suka faɗa wa fihi idmar kina akwai abin da aka idmar aka boye nan ba zamiri ake nufi ba akwai magana da aka shafi taqdiruhu za a kaddara shi fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha me yasa mi waɗannan mutanen ba sa kusa su fahimci hadisan zance maganar Allah kenan aya ta 78 fa yaquluna suna cewa ma asabaka min hasanatin duk abin da ya same ka mai kyau famin Allah daga wajen Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin duk abin da ya same ka mummuna famin nafsika daga wajen ka ne al-aya kenan wannan sai zaman to an yi taqdim wa ta'khir a wajen waɗansu malamai waɗansu malamai malam yace waqila waɗansu sun ce ma'anahu abin da ake nufi ma asabaka abin da ya same ka ayyuhal insan ya kai dan adam min hasanatin nan ya rubuta mun amma minni kinan tana an samu kuskuren rubutu min hasanatin kinan daga wajen buga littafin min hasanatin kyakkyawa ay rakha'in wa ni'matin rakha shine sauki wa ni'matin da ni'ma fa min fadlillahi daga falalar Allah ne domin wa ma wikum min ni'matin fa min Allah ba wani aiki kai ma Allah ba Allah halicce ka ya baka ni'imomin sa wa ma asabaka min sayyi'atin duk abin da ya same ka mummuna ai qahtun wa shiddatun abin da ake nuhi qahtun fari wa shiddatun da tsananin rayuwa fa bi shu'mi fi'lika saboda shu'umcin fi'ilinka akwai wani mummunan aiki da ka aikata wa ma'asiyatika da sabon da kai ma Allah la bi shu'mi Muhammadin alaihi salatu wassalam ba daga shu'umcin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya same ka ba kenan duk abin da ka aikata gare ka ne yake kama za'amal mushrikun kamar yadda mushrikai suka riya suka fada suka canfa malam yace wa yu'ayyiduhu abin da ke karfafa wannan ra'ayi qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala ma asabaka min musibat wa ma asabakum min musibatin duk wata musiba da ta same ku fa bima kasabat aydikum akwai qira'a bima kasabat aydikum an shafe fa'un sai ai hattara wato abinda hannayenku sun ka aikata ne wa ya'fu an kathir Allah yana yafe kuma mai yawa baya azabtar da ku in kun aikata sabo suratu shura aya ta 30 ina fata an fahimta to wannan shine abinda waɗansu wato malamai suka faɗa a ƙarƙashin wannan aya mas'ala ta 170 malam yace fa in qila idan aka ce kai fa qala ya akai Allah yake cewa inna sharra wal ma'siyata bi iradatillah sharri da sabo suna samun dan adam ne da yarda Allah wallahu ta'ala ya qul Allah kuma yana cewa wa ma asabaka min sayyi'atin duk abin da ya same ka na mummuna fa min nafsika daga wajenka ne an gane ko aya ta 79 qulna malam yace laysal muradu bil hasanati was sayyi'a ba ana nufin ba laysal muradu ba ana nufi ba bil hasanati kyakkyawa was sayyi'ati da mummuna at-ta'ata wal ma'siyata ba ana nufin ba da'a da sabon Allah balil qahtu war raha ana nufin al qahtu fari war raha da saukin rayuwa su ne ake nufi wan nasru wal hazibatu da kuma nasara da kuma rashin cin yaki da faduwa a wajen yaki ko faduwa a cikin rashin cin nasara a wani abu ce ce ala makhtalafa fihi al ulama abinda malamai suka yi sabani ala tara annahu qala baka gani ba inji malam Allah ya ce ma asabaka abinda ya same ka walam yaqul ma amilta min sayyi'atin bai ce kuma wajen ma'asiya ba wajen mummuna wa ma amilta min sayyi'atin sai ce wa ma asabaka min sayyi'atin abinda ya shafe ka kenan bai ce wa ma amilta ba abinda ka aikata kenan mallan yana so ya nuna maka akwai wato sabani tsakankanin irin waɗannan uslubi na farko da na biyu to wannan shine abinda malam ya kawo a gurguje abubuwan da zamu iya karawa anan zamu iya fahimta cewa Allah ya ce zai jarrabi bayan shi wa balawnahum bil hasanati والسيئات لعلهم يرجعون بني اسرائيل a cikin suratul araf Allah ce zamu jarrabe su bil hasanat in an kace al hasanat duk abu mai kyau zai shiga ciki sai in an yi takhsisin shi da wani abu sannan kuma wasayyi'ati da mummuna duk abin da yake mummuna zai iya shiga ciki sai in an kebance shi da wani abu shi yasa babban zunubi zai shiga anan karamin zunubi zai shiga matsakaicin zunubi zai shiga ma'ana ya an ce abin da zai fitar da mutum daga cikin musulunci ko kuma abin da kaba'ira ne amma ba fitar da mutum daga cikin musulunci kamar zina misali ko kuma abin da yake zunubi ne komi karamcin sa dai ai sayyi na zumin zunubi mummuna ne an ce an sanya mishi zunubi mummuna sayyi li'annahu yasu yasu sahib tasu sahibuhu ru'yatuhu fi sahifatihi mutun yana jin bakin cikin ya ga mummuna aiki a rubuta shi a cikin wato littafin sa na aiki kaga kenan ko ko karamin zunubi ne in baka tuba baka fatan ka ganshi a saman takardarka hasana kuma shi ma daga kyawu ne domin duk abin da yake mai kyau ne aiki ne zaka iske abu ne mai kyau kana fatan ka ganin shi a cikin sahifarka ko kuma abu ne mai kyawun kallo a cikin sahifa kaga ka aikata aiki na alkhairi abinda zamu iya karawa a gurguje karkashin wannan aya shine cewa da an ce za a jarraba kamar inda Allah ce wa nablukum bisharri wal khairi fitna muna jarraba ku bisharri da sharri wal khairi da alkhairi to dan ba ana nufin Allah yana aikata wato sharri bane ko Allah yana aikata Allah yana aikata sharri domin ya zo cikin hadisi wa sharru laysa ilaik bi yadika al khair alkhairi yana gare ka bai ce wa sharru ba duk da yake a sharrin daga wajen Allah subhanahu wataala yake amma an ka ce wa nablukum bisharri muna jarraba ku da sharri ma'ana abin da yake bukatar ku yi hakuri wal khairi za mu jarrabe ku da alkhairi abin da yake bukatar ku gode ma Allah sharrin nan abin da yake bukatar kai hakuri in kai hakuri zai zama alkhairi gare ka alkhairin nan da kake gani in baka gode ma Allah ba Allah ya baka mulki ko kuɗi ko ilimi ko wata ni'ima ta duniya sai baka gode ma Allah baka saba ma Allah ko kai alfahari da ita kaga sai ta zan sharri gare ka ya kamata mu fahimci wannan kenan ba ana nufin Allah zai baka alkhairi Allah zai jarrabe ka da alkhairi da sharri don Allah yana aikata sharri a'a Allah zai jarrabe ka kamar da zo hadisi na cikin sahih muslim ajaban li amril mu'min al'amarin mumini yana da ban mamaki domin mi inna amrahu kullahu khair dukkan aikin mumini alkhairi ne kaga nan bai ce bi sharri wal khair ba don mi ya kalli tasirin shi ga mumini in asabathu sarra'u wato shakara fa kana khairan la in mai kyau ta same shi zai gode ma Allah kaga da bai gode ma Allah ba dami za ta koma sharri gare shi sai ya zan alkhairi gare shi wa in asabathu darra idan mumuna ya shafe shi sabara fa kana khairan la zai yi hakuri sai ya zamanto alkhairi ne gare shi to dan haka yana buƙatar mu fahimci wannan ma'ana kenan in ka aikata mumuna kaga sharri ya same ka daga wajen ka ne kenan Allah zai iya jarraban mutane muminai yanzu kasashen musulmi Allah ya jarrabe mu kafirai sun fi mu ilimi sun fi mu kayan kere-kere to nan jarrabawa ce ba wai don Allah yana son su bane a'a akwai lokacin da Allah subhanahu wataala zai kama su wato jarrabawa ta Allah kuma kala biyu ce akwai alibtila alibtida'i Allah shi ya ga dama ya jarrabe ka ba don ka aikata wani abu ba annabawa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ashaddu nasi azab bala'an al-anbiya wanda suka fi kowa tsananin jarrabawa su ne annabawa da Allah ya jarrabe annabi Suleiman ba don ya saba ma Allah ba Allah ya jarrabe shi jarrabawa da Allah yake ma annabawa ba don sun saba ma Allah ba amma dan Allah ya jarrabe annabi Ayyub da ce rashin lafiya ba don mi ba ba don yayi wani zalunci ko wani sabo ba a'a dan Allah ya daukakar da darajarsa shi ake kira alibtila alibtidai akwai alibtila aliqabi jarabawa wadda Allah zai yi ta don saboda ka aikata wani abu wanda bai dace ba nan na zaka sa fahimta fiqhul ibtila kai bincike kan wannan kalma a cikin alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da littafan musulunci me yasa Allah yake jarraba bayansa idan sun ka aikata sabo masu imani bai ba su ba abin da suke bukata saboda mi saboda su dawo saboda su dawo sai Allah ya jarrabe su hatta da waɗanda aka jarraba da wata mummuna saboda su jawo masu imani in mai kyau ne don ka dawo ma Allah kakka yi gururi wa balawnahum bil hasanati was sayyiati Allah ce la'allahum yarji'un dan a dawo in Allah baka mulki da kuɗi da ilimi don kai ma Allah aiki da wannan ilimin naka ko na addini ko na duniya ka samu aljanna ka koma ma Allah ka yarda da cewa Allah ya maka wannan ni'ima shi yasa annabi Sulaiman da Allah ya jarrabe shi aka kawo gadon Balqis قال هذا من فضل ربي liyabluwani a ashkur am akfur yace wannan falala ce ta Allah Allah ya jarrabe ni bai ce mulkin shi ya girma ba bai ce yayi fi kowa ba a sai ce wannan jarrabawa ce ta Allah shi yasa duk ni'imar da ta same ka kamar yadda ita zuwa ga Allah kaka kalli kamar taka ce saboda wayonka ne dubara kace karfinka ne ka cancanta kamar yadda Qarun ya ce qala inna ma utituhu ala ilmin indi ai ya san Allah zai bashi wannan koko don ya cancanta ne ko ba haka ba fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi fir'auna da mutanensa idan kyakkyawa ta same su za su ce ai wannan tamu ce mun cancance ta kaga waɗansu abubuwa mutum sai ya koma kamar yana ganin dubararsa da asbabukinsa ne alhali akwai waɗanda sun fika wayon sun fika duk dubara sun fika sanin manya sun fika sanin komai amma kuma ba samu wannan abin ba kaga da asbabukin ke basu da ya kamata a ce sun fika samu wannan ya kamata mu fahimce shi da kyau ni'ima Allah ba a kallon lokaci wane yaushe aka haife shi wane ai bai da kaza wane ai dan gida kaza ne ko kaza a'a in Allah ya yi niyyar bayarwa ya yi niyyar bayarwa mutanen da suka ce a tayar musu da wani annabin Allah za su yi yaki da aka tayar musu da shugaba iba aslana malikan afwan suka ce a tayar musu da wato sarki wanda za su yi yaki bayan sa da Allah inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika Allah ya tayar da taluta sai suka ce anna yakun lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu su suka nema amma suka sun fi cancanta qala inna Allah astafahu alaikum yace Allah shi ya zabe shi ba ku da wata wata hujjar da ku ce ba ku yadda ba wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism sai ƙara ba su wani dalilin da za su hankalta domin an ce Allah ya zabi mutum ai magana ta ƙari amma da yawan mutane ba su yarda Allah ya zabi wani sai suna ganin a'a kawai dai akwai abin da an kai wata dubara ta an kai ko majamaja ta an kai ko bai cancanta ba ko baki na ko fari na ko dan ƙasa kaza na ko dan kabila kaza na bai cancanta ba yace to wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism ga abin da kun yarda da shi Allah ya bashi yalwa ta ilimi kuma Allah ya bashi yalwa ta jiki wajen yaki da lafiya kenan kaga ashe akwai dalilan da kuna iya fahimta su akwai abin da kuma ba za ku iya fahimta ba Allah ne yayi niyya ya dora bawa to da haka dai Allah yana jarraba mutane don su dawo amma idan Allah ya jarrabi kafirai za su ƙara tunzura a ƙarshe kuma kamar yadda zo cikin hadisi in kaga Allah mutum na tsaye akan sabon Allah an gane ko kuma hadisin yana cikin in ban mata ba sahihul jami'a Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadisi in kaga mutum ya tsayo muqimun ala ma'siyatillah yana Allah yana bashi ni'ima kuma yana tsaye akan saba ma Allah ya ci gaba to wannan ka san istidraji ne Allah ya masa in ma baka fahimci wannan ba to ga aya Qur'ani don wani an bashi hadisi yana iya cewa shi bai yarda hadisi ba to ga aya ta Al-Qur'ani zan bada daya ko in ce ayoyi guda nawa a cikin suratu Al-An'am Allah ya ce walaqad arsalna ila umamin ila umamin min qablik فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون أتكين سورة العراف لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون كاغا الله يتما النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك من تورا النباوة إذو أقبانك to na an shafe rusulan kinan walqad arsalna rusulan ila ummin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad darra mun rike su da al ba'sa tsanani wad darra da cututtuka don mi la'allahum an gane ko yatadarra'un don saboda su yi kankan da kai a riwaya ta in ka diba cikin in ka diba cikin suratul araf zaka ga la'allahum yadarrauna ni amma da ta'un din ta koma dadun kai hattara dan saboda kakka jona karanta ya tadarraun a cikin suratul an'am kace yayi kuskure ko ko yadarraun a cikin suratul araf kace yayi kuskure Allah ce falaula idh ja'ahum ba'suna tadarrau da dai lokacin da jarabawa mu ta zo musu nan da ke kira'a ta hafsa saboda muna magana ne kan kira'a ta hafs an gane ko falaula idh ja'ahum ba'suna tadarrau Allah ce da dai lokacin da tsananin mu ya zo musu tadarrau sun yi kankan da kai ashe daga cikin abin da ke sa Allah ya jira mutane saboda su yi kankan da kai mutum in baya samun rashin lafiya kullun yana da kuɗi da mulki da ilimi sai ce shine Allah kamar yadda marubucin America Fukuyama ya nuna cewa America ba yadda za a yi ta koma baya kullun ita za ta jagoranta duniya har abada yayi littafi ya sanya masa suna Nihayatu Tarikh an gane ko the end of the history and last man la fin de l'histoire et le dernier homme saboda gigita alhali ko Allah ya ce wa tilka ayyamu nudawiluha bainan nas kwanaki muna jujjuya su kaga cewa America ba za ta a samun kasar da za ta fita ba wannan ƙarya ne ba a wai suna cewa sun sama wato tayar tarihi burki ma'ana an yi dauloli daban-daban sun yi ta faduwa an yi daula ta fir'auna misali a cikin tarihi da ta farisa da ta rumawa sun kai ƙasa daulolin musulunci sun kai ƙasa ƙasar jamus ta ɗauka ta sauka ƙasa abin ga rasha ta ɗauka ta kai ƙasa yanzu amerika ta ɗauka ba yadda za a yi amerika ta kai ƙasa wannan gurur ne kamar yadda allah ce ilil kafiruna illa fi gurur ta haka wannan magana maganar banza ce to almuhimmu dai daga ciki don su yi kankan da kai falaula idza ahum ba suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum sai dai zukatan su sun bushe inji Allah sun kekeshe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shaytan ya kawata musu abin da suke aikatawa falamma nasu ma dhukiru bihi lokacin da suka manta ko suka bari domin nasiya yana zakwa da ma'anar bari to ko idan mutum ya bar abu zai manta da shi ko ba kamar in dai dan adam ne dan kakkace nasiya kullun tana nufin mantuwa da an kace nasullaha fa nasiyahum sun bar Allah kaga ni ba a ce Allah ya manta da su sai a ce Allah ya bar su ina fata an fince ni to al'ada ce abinda dan adam shi ya bari ba Allah ba za a iske ya manta da shi fatahna alaihim abwaaba kulli shay Allah ce lokacin da sun ka manta ma'ana sun ka bar abinda an kai musu aziha suka manta shi fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai muka bude musu kofofin komai kenan kofofin komai na rayuwa waɗansu malamai suka ce a fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in aghlaqnahu lahum mun bude musu duk mun bude musu dukkan kofofin abin da muka rufe musu can da hatta idza farihu bima utu sai da suka yi alfahari da abin da aka ba su na ilimi falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al-ilm lokacin da manzanni suka zo musu sun yi alfahari da abin da gare su na ilimin duniya da kirkire da kamar yadda turawa suke yi muna a yanzu suna nuna mana bamu ci gaba ba ta kowane fage na rayuwa sun shiga gaban mu alhali suna manta imani daban ci gaba na addini daban da na ɗabi'a daban ci gaba kuma na kirkire daban dan haka Allah ce akhadnahum baghtatan sai muka kama su a girshe ba zato kwatsam fa'idahun mublisun sai ga su sun yanki kauna daga rahama Allah kina ya kamata musulmi su fahimci gane cewa a yanzu muna cikin jarabawa ne kasancewa mu bamu iya kere-kere ba ba mu da na'urori ba mu da jami'o'in technology da kaza da kaza ba shi ki nuna ba akan gaskiya muke ba wannan matsala ce wadda ta gabata to wannan shi ne abin da yake son in ce game da wannan aya in dan ƙara bayanai saboda mi saboda naga bayani ne wanda yake mai muhimmanci kina in kaga abu ya same ka daga wajen Allah ne amma kai ka aikata abin da bai dace ba kamar yadda sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya musu alƙawarin za su ci nasara ranar Uhud wa laqad sadaqakumullahu wa'ada iz tahsunahum bi izni farkon yaki Allah ya musu alƙawarin za su ci nasara sun je ko sun fara kashe kafirai amma da suka saba sai abin ya canza kenan musulmi yanzu mu dawo mu tambayi kanmu lalle tabbas duniyar ta masu imani ce kuma Allah ce zai taimake su wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim amma ina sharuɗan wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yushrikuna bi shay'a ashe sai an bar shirka ana son Allah ya kawo taimako to amma shirka yanzu bokaye yanzu ne duniya suke ci malaman duba yanzu ne duniya su take ci mallan boka kuma yanzu ana irin wannan sabon Allah kuma ana jiran wai a samu canji kuma Allah ya ce wanda za su aikata aiki na gari wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat an gane ko kuma ba aikata aiki na gari ba kaga dole na a samu matsala ya zamanto muna baya domin aiki na gari idan muka duba cikin ayyukan mu duka mun koma baya sai dai iddi'a'in musulunci illa man rahimallah wajen aiki yan kaɗan ne suke kwatanta gaskiya kuma tabbatan ma mulkin shi kanshi sai in an bi Allah allazina in wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allah laqawiyyun aziz الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الله تزيت مكي وندي تمكيشي ma'ana wanda ya taimaki addininsa don Allah ya fi ƙarfin a taimake shi da an kace in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku ba wai ana nufin Allah na bukatar taimakon bayansa ba koko man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba Allah ramci ramci mai kyau ba ana nufin Allah na bukatar kuɗi ba a'a ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah sannan inna Allah ala kulli shay'in qadir ku ne talakawa zuwa ga Allah Allah yana da ikon komai shi yasa ce walau sha Allahu lan tasara minhum da Allah ya so halaka kafirai ba wani abu da gare shi ba inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun in ya so ya ce kun ya kasance kasancewa zai yi kina ya kamata mu fahimci waɗannan ayoyin da kyau kenan ashe matsalar da take samun mu ko muna neman mulki Allah ya bamu khilafa ko muna neman Allah ya tabbatar da mulkin mu to ga hanyoyin da zamu bi imani da aiki nagari allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata su ba su tsai da sallah yau masu mulki ba sa son mayin sallah gaba daya waɗanda an jagorori illa man rahimallah balle zancen tsaida ta wasu ko sallah ba sa yi wa atawuz zakata su bada zakka nan zakka su bada ta koko su yi tsaye waɗanda Allah ya ce su bayar su bayar da zakar da ta dace amma kuma ba a yin wannan balantana su a ce su fitar da zakka su don ta ma fitarwa sai ga iske mutum yana tunanin in shi ma'aikacin gwamnati ne baya da zakka sai wanda yake kasuwanci ko kuma ba dukiyar ma ba ta da ma zakka tunda mutumin da ɗauki dukiyar al'umma biliyoyi ya aje ma kansa to ai ko ya fitar da zakka ma dukiyar ta haramun ci shi yasa ma nan na matsala take zancen ma a dawo da dukiyar ne ba a fitar mata da zakka ba tunda ta zalunci ce wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar suka yi umurni da abu nagari suka yi hani da abinda wanda yake mummuna ma'ana in suna da ilimin su yi su yi ko kuma su tsaya daidai ilimin su idan ba su da ilimin kuma su bari malamai su sakan ma malamai mara kamar yadda malam Bahaushe ke cewa su je su yi su yi wa'azi don haka Allah na baka ilimi kuma ya baka kuma mai mulki in ya ga dama daula ta Sheikh Usman bin Fodio shine shugaban daular sa sarki ne malami ne kuma yana da'awa kuma wasu wasu Allah ya ba su ilimin amma Allah bai ba su mulki ba sai su karantar da al'umma abinda Allah ya ba su wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar ko su yi wa'azi in suna da ilimin kuma su bar malamai su yi wa'azi ko kuma a'a wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar su bari ayi aiki na wa'azi su idan ba su da ilimin su bari a karantar da al'umma ai da'awa sai Allah ce walillahi aqibatul umur makuma al'amurra ga Allah subhanahu wata'ala take dan haka da yana da kyau ƴan uwa mu fahimci nasoshi da sharuɗan da Allah ce zai taimake mu da komai da abubuwan da ke hana taimakon Allah ya zo ko ku mulki ya aka yi daula ta musulmi ta ruguje ta kafirai ta tashi mi aka karya na dokokin Allah waɗanda mi sharuɗa aka karya kuma mi ya hana taimakon ya zo ko mi ya hana daular ta ci gaba shine ya kamata mu karanta ba wai mu tsaya kullum ba mu ce su kafirai ne mu mu'minai ne ba mu kallon namu laifuffuka Allah subhanahu wataala ya ganar da mu to yan uwa musulmi duk da ke lokaci yana hararen mu akwai mas'ala ta 171 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatu hawa da ba za mu samu karanta ta gaba ɗaya ba ko kuma za mu iya karanta ta amma tana buƙatar bayanai Allah subhanahu wata'ala yake cewa malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala afala yatadabbaruna alquran shin ba za su yi tadabburin alqur'ani ba asalin at-tadabbur shine kallon bayan abu ma'ana ka tsaya kai zurfin tunani kan game da al'amarin alqur'ani kuma da lafuzzan alqur'ani da ma'anonin alqur'ani Allah ce walau kana min indi ghairillah ba da wajen Allah daga wajen Allah alqur'ani yake ba lawajadu fihi ikhtilafan kathira da an samu saɓani mai yawa domin mi domin ɗan adam kuskuren shewa ne da shi shi ya sama waɗansu malamai kadiba cikin manhajul istinbat na fahad rumi ya kawo cewa malamai suka ce nan za a yi masu rubutu uzuri domin Allah ya ce duk littafin da ba daga wajen shi ba sai za ta rayuwa a samu kuskure mai yawa to ashe dan wani malami yayi kuskure ashe nan ma Qur'ani ya tabbatar da cewa malami yana yin kuskure amma idan yayi kuskure ne cikin aqida ko da gangan akwai irin yadda za a yi masa raddi wanda yake yakar aqida ta gaskiya akwai yadda za a yi masa raddi malamin da dama aqidar shi ta ahlus sunna ce yayi kuskure akwai yadda za a nuna kuskuren sa ba wai cin mutuncin sa za a yi ba malamin da ya kuskure cikin fiqh ko wata mas'ala akwai yadda za a yi masa raddi dan Allah ya tabbatar da cewa babu dan adam wanda zai tsira yayi rubutu lawajadu fihi ikhtilafan kathira kadiba cikin manhajul istinbat na Fahad Ar-Rumi bincike ne da aka gabatar asalin sa na magister a Jami'atu Malik Saud idan kana son ka san ka'idodin istinbati kuma idan kana son ka san yadda ake istinbati sai ka dibi littafin Al-Iqlil fi istinbat at-Tanzil na Imam Suyuti ya kawo misalai da dama yadda zaka koyon yadda ake istinbati in Allah ya bamu iko wannan bayani na manhajul istinbat abu ne wanda yake muna son in Allah ya bamu iko a saka shi saboda ƴan uwa su gane ga ka'idodin kuma ga yadda ake tabbatar da su malam yace as-su'alu fihi min wajhaini akwai tambaya guda biyu ahaduhuma na farko annahu yadullu min haythu al-mafhum ta fuskar abinda anka fahimta ala anna fil qur'ani ikhtilafan qalilan tunda yace la wajadu fi ikhtilafan kathira da an samu sabani mai yawa kenan abinda zamu fahimta anna fil qur'ani ikhtilafan qalilan da zamu fahimci cewa akwai sabani dan kadan a cikin alqur'ani wa illa in ba haka ba lama kana littaqyid bi wasfil kasrati fa'ida to da sifattawa da anka kawo aka ce mai yawa da bai da wata fa'ida an kawo wannan kalima ma annahu la ikhtilafa fihi aslan wanda kuma babu sabani a cikin alqur'ani athani malan yace abu na biyu innama yadullu annahu innama yadullu adamu al-ikhtilaf al-kathir yana rashin sabani mai yawa an gane ko fil qur'ani a cikin alqur'ani ala annahu min indillah an gane ko annahu innama yadullu adamu al-ikhtilaf al-kathir fil qur'an ala annahu min indillah rashin sabani mai yawa shi yake nuna ga wajen Allah yake an kenan allau kana kullu kitabin min indi ghairi Allah fi ikhtilafun kathir kenan da duk littafin da kuma daga wajen Allah yake ba sai an samu sabani mai yawa tunda ya ce in ba daga wajen Allah yake ba za a samu sabani mai yawa kenan duk littafin da ba daga wajen Allah ba za a samu sabani mai yawa alhali ko littafin dan adam ne ana iya samun kurakuran shi yan kadan ne walaysa alwaqi'u kadhalik alhali waqi'i halin da ake ciki ba haka nan bane li'anna almurad min alikhtilaf malam yace domin abinda ake nufi da sabani immal kadhibu tana yiwa a ce akwai ƙarya an faɗi wata magana an warware ta wattabayunu fi nazmihi ko ko akwai sabani fi nazmihi a cikin annazm jerin ayoyin alkur'ani da kalmominsa a ce wannan kalma bata dace ta zo bayan wannan ba ko wannan aya bata dace ta zo bayan wannan ba ko wannan sura bai dace ta zo bayan wannan sura ba wa inna mattanaqudu fi ma'anihi wa in mattanaqudu fi ma'anihi ko ko a ce akwai warware juna cikin ma'anonin alkur'ani aw tafawutu baina ba'dhihi wa ba'dhin ko ko sashen alkur'ani ya tsire masashi ta fuskar kyawu da balaga da nazm da abin da ya kama da haka min aljazalati na daga aljazala kyakkyawan magana shine aljazala an gane ko wato jazala da zayun ne ana nufin kyakkyawar magana ma'ana mai kabri mai ma'ana mai yawa ina fata an fahimce ni wal balaga da kuma balaga kai mutuka wajen magana wal hikma da hikma wa kasratil fa'ida da yawan fa'ida kidan ya zamanto wani wuri yafi wani wuri yawan fa'ida da kaza da kaza da kaza kidan kuma na an samu ikhtilafan ko da kalilan ne ko da dan kadan ne to wannan shine abinda malam ya kawo na tambaya duk da yake bamu da lokaci mai yawa don shiga wannan matsala amma dai mun karanta ta in akwai rayuwa darasi da zai zo wato na gaba da izinin Allah darasi na 47 za mu zo mu faɗaɗa wannan matsala mu kawo abinda malam ya kawo sannan kuma insha Allah ta'ala mu ci gaba da wato bayanai gwargwadon abinda hali ya bamu nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to da Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.